وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقاتلوا في سبيل الله Allah yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da sauran jama'an musulmi wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum ai malamai suna khilafa akan wannan aya da ayar suratul hajji shin da annabi ya koma madina ita wannan aya ita ce farkon sauka wanda ta halatta masa jihadi domin zaman maka shekara goma sha uku nan duka Allah yana ce wasbir wasbir kai haƙuri fasbiru fasbiru hatta kuma hatta ce Allah bi amri hatta kuma Allah bayana wa hajirhum hajaran jamila haka dai Allah yake ba shi haƙuri har aka ƙara zaman Madina to da ya koma har aka ƙara zaman Makka da ya koma a Madina to wannan aya ita ce farkon ayar izinin yaƙi ko kuwa uzun lillazi ne yuqataluna bi annahum zulimu ko kuma kowace da hanyarta خلاف ديتانا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم aka ce yau an yi izinin ku yaƙi waɗannan da suke yaƙanku ku yaƙe su fi sabilillahi saboda ɗaukar addinin Allah amma waɗannan waɗanda suke yaƙanku mataki na farko kenan in an ce wannan ayar daban ce da ayar uzunin lazini yuqatiluna waɗansu malamai suka ce a'a ai wannan umumi ne wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum ai kowane kafiri ma mayaƙin musulmi ne in ba kaɗin amana ba ne in ba an riga an rubuta yarjejeniyar zaman lafiya da shi ba ne ai mayaƙi ne ka ce a'a ma'anansa wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum ku yaƙi sojoji da suke yaƙonku domin a cikin musulunci a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da khalifar sai na abubakar da khalifar sai na abubakar suna amur dukkansu suna hana cewa in za su sallami sojoji za su ce musu to ku je ku yaƙi saboda ɗauka addinin Allah kada ku taɓa tsoho kada ku taɓa yaro kada ku taɓa mace kada ku mishan wanda suka shiga cikin cocinsu suka zauna suka ce suna ibada a sinawa ya ce kar ku taɓa leburori kar ku taɓa manoma sai aka ce to amma in aka ga tsoho yana taimakawa aka ga mace tana taimakawa aka ga yaro yana taimakawa to wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum dinnan ta taɓa wannan yaron da wannan tsohon da wannan matar duk wanda ya kama kayan yaƙi ce zai yaƙi ko mace ko tsoho ko shi fasto ɗin ko wane ne to za a yaƙe shi wala ta du Allah ce amma kada ku yarda ku shi shigi ku ba mutane shi shigi bane ku musulmi wato shi ne kai abu fiye da yadda aka yi maka ko ko ka taɓa wanda aka ce kar ka taɓa wala ta du kada ku shi shigi inna Allah sun san Allah la yuhibbul mu'tadina baya son mutane masu ƙetare iyaka wato jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha yadda aka yi maka kai ma in ka zo rama baka yi hakuri baka yi haka
واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين wannan ayar kuma ta sauka ne a hudaybiya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je da sahabbai mutum dubu da ɗari hudu a wani ƙauli dubu da ɗari biyar dubu da ɗari shida a wani ƙauli suka je hudaybiya akan za su yi umra su dawo to da suka je hudaybiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika a gaya mutanen Makka gashi nan begen yin umra ya kama shi ya zo ba don yaƙi ba zai yi umra ya fita wa za a aika ya je ya gaya musu mu bu zo yaƙi ba sahabbai suka ce duk wanda aka aika nan in yaje za su kashe shi sai dai Usmanu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce na Usmanu sai na Usmanu yaje ya gaya musu suka ce kai kam ga Ka'aba nan duk abin da kake so ka yi amma banda mai gidanka mai gidanka ba zai shigo mana garin nan ba wannan abin kunya ne gare mu duk duniya ta san muna yaƙi da shi ba mu yi sulhu da shi ba kawai a zo a ji shi ya shiga garin mu lami lafiya ya fita lafiya banda dai mai gidanka in kun zo da yaƙi ne mu shirya in don ibadar ku ne to banda da bana to shi kenan sai na Usman ya je ya dade ya ce shi ba zai yi wani abu ba iyakan abin da aka ce ya zo ya faɗi kenan ba ibada aka ce ya zo ya yi ba to shi kenan sai aka ɗaiɗaita magana cewa ai Usmanun ma an kashe shi aka ɗaiɗaita magana sai waɗansu suka kawo ɗan hari haka kan har suka koma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace jama'a kowa jaddada imaninsa da aka samu ganganu shine aka zo aka ta jaddada imani inna alladhina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadu Allah fawqa aydihim laqad radiyallahu anhum iz yubayi'unaka tahta shajarati duk aka jaddada imani akan ta duk abin da zai faru sun yadda zai faru to shikenan sai su hailu ya zo ya wakilci Qurayshawa cewa an aiko ni ne Qurayshawa ne suka aiko ni mu gaya maka bana ba za ka shiga makka ba kuma ga makkan fa yana gani kusa kusa ne fa ga makin ana gani inda ake zuwa a ɗauki harami ɗin nan ne masjidu aisha abinda suka aiko ne gaya maka in ka zo da niyan yaƙi ne ka shiga in ko da niyan wani ibadan ka ne banda da bana za mu rubuta baɗi za mu baka dama ka zo kai kwana uku ko mun yarda daga yanzu a rubuta ɗauke yaƙi tsakaninmu da kai na shekara goma ko shekara hudu kuma an yarda nan gaba duk mutane da suke so su bi shaninka su bi ku kulla karanci ba za ta basu ba mu kuma in mutanen mu sun koma wajenka in mun je neman mutanen mu ka ba mu dawo da su kai kuma in mutanen ka sun sun dawo karka biyo ni ma za a yi da su in dai sun dawo kafirai ka to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce tun kamun ya iso gurin sai raƙuminsa sai ya dukusa sai ce a'a yau me yake faruwa wannan raƙumi ba halinsa ba ne amma akwai wani abu watakila habisul fili ne habasa ha habisul fili ko abin da ya hana kiwaye shiga makka zai hana mana shiga makka ne wato ikon Allah to dai yace to duk abin da suka ce dai suke so shi za mu yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to a rubuta ni yadda a rubuta a rubuta alƙawari sai aka jawo takarda manzo Allah sai yasa sai na Ali ya rubuta wannan alƙawari هذا ما عاهد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا بسم الله الرحمن الرحيم دا abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya alƙawari da Qurayshawa sai na al da rubuta su hali leka ya gani ce kai shafi mana bismillahir rahmanir rahim musan shi ba ka sa mana bismika allahumma sai ya dubo jan mai gidansa manzo Allah kenan yace samu su wanda suke so samu su ka goge wanda ba sa so samu su wanda suke so sai na ali ya goge bismillah rahman ya samu su bismillah allahumma suka ce goge rasulullahi mu ba ma yaki da rasulullahi samar muhammadu ibn abdullahi mun san rasulullahi ne za mu hana shiga makka ai mu yarda rasulullahi ne ba goge mana rasulullahi samar muhammadu ibn abdullahi sai na ali sai mun zana ce goge musu samu su wanda suke so din annabi ya ce annabi ya ce ka goge musu samu su wanda suke so ya rasulullah kaga wannan hannu wallahi ba zai iya goge rasulullahi ba wallahi yace ai ni ne nace ka goge yace in haka ne rasulullah amma wallahi kaga hannun nan wallahi ba zai iya goge rasulullahi to shine ma suke cewa to shin bin umarni in ya saba da ladabi wanne ne za a bi ga bin umarni in ka saba ka saba ga ladabi in sun zo sun saba wa juna kaga yanzu yanda ya kai jayya da manzon Allah na fa in ba don ladabi bane farinda ne to sai na da har yanzu nan bai rubuta bai goge ba ki yayi annabi yayi yaki sai annabi ce to a nuna mini wurin shi ka san bai iya rubutu ba aka nuna masa yayi abin da yayi a jiki to shikenan aka yarda sai sahabbai hankalinsu ya tashi sai sai na'ur da ke shi yana da iko ya magana zuwa sai ce ya rasulullahi lokacin da muke kafirai ma wallahi ba ma yadda da kaskanci balle yanzu da Allah ya girmama mu ya ba mu kai ya ba mu aika ya za mu zo mu yadda da kaskanci ga mu ga gare ce ba za mu shiga sai baɗi mu je mu shiga in yi su a mutu ka tuna ka gaya mana da za mu fito gari ka ce za mu shiga لا تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امنين مهلكين رزقكم واسكن لا تكهفون kace mana za mu shiga gari lafiya lau mai aski aski mai tare yace haka na gaya maka na gaya muku amma ban ce muku bana ko baɗi ba to sai yi shi kare yi jayayya da manzon Allah sai hankalin sai ya tashi ya koma Abubakar can inda Abubakar yake yace yau yau mai gidan mu ya dauki wani mai nauyi ka je wai kafirin nan sun zo sun ce wai ba za mu shiga maka bana kuma ya alƙawari da su duk ya yarda ya gaya musu yadda aka ce kai umaru ka bai da hankali ba shi manzon Allah ne fa duk abin da yake da izinin Allah yake yin sa shin da yace maka za mu shiga makka din ya ce maka bana ne ko baɗi sannan wasu sai ta kuka yace wallahi abubakar ya fi ni abubakar ya fi ni to shi kenan sai aka koma aka koma baɗi za a dawo to baɗin za a dawo sai za a shiryo a taho da makamai ne gashi watan da ake ciki watan zulƙida ne watanni uku ba a watanni hudu ba a yaƙi cikin su ba a yaƙi cikin zulƙida ba a yaƙi cikin zulhajji ba a yaƙi cikin muharram ba a yaƙi cikin rajab to sai suka ce ya rasulullah yanzu in mu tafi da makamai don kafiri ba abin yarda ba ne mu tafi da makaman mu in sun tasan mana da yaƙi mu yi yaƙi in kuma abin mamaki in za mu yi yaƙi ya za mu yi ne ga wata ne mai alhurma ga shi muna cikin irani ga kuma wuri ne mai alhurma ya za mu yi ne in yaƙin ya faru to shi ne aka kawo musu sauki a wannan wanda za a wanda muka karanta yanzu nan waqtuluhum ku kashe su in sun kashe ku ko ina har yanzu da qiftumuhum duk inda kuka kuka kuka cin musu ku kashe su har da qiftum akhrijuhum min haythu akhrajukum ku kore su daga makka yadda suka kore ku ai kuma mu yan makka din ne suka kore ku daga makka in in sun ta ta muku da yaki ku yaki da su ku kore su daga makka ma yadda su suka kore ku واقتلوهم حيث قتلوهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ai abin da suke ciki na tsafi da kafirci da koran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sharri na fitina hana bayin Allah zama a haramin Allah ai sharrinsa ya fi ayyaki a cikin wata mai alhurma da ƙasa mai alhurma da lokaci yanayi mai alhurma abin da suke ciki ai yafi wannan muni ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه amma kada ku yaƙe su cikin masallaci mai alhurma sai dai in su ne suka so ma yaƙin ku a cikin wannan masallacin fa in qataluukum faqtuluhum in suka yaƙe ku cikin masallacin ga ko a cikin masallacin ne ku yaƙe su ko a cikin wata mai alhurma ne ko a masallaci ne ko kuna cikin ihrami ne in dai suka so ma muku yaƙe ku yaƙe su fa in qataluukum faqtuluhum kazalika jazaa'ul kafirin haka din nan shine sakamakon da ya dace da waɗannan kafirai wanda ba san alhurman Allah ba da alhurman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alhurman harami da alhurman irami da alhurman wata mai alhurma duk ba san shi ba wannan shine sakamakon su a ba da izini a kashe su
فإن ينتهوا فإن الله غفور رحيم فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم amma idan suka suka kame suka hannu ba su taba ku ba har kuka je kuka yi umrar ku lafiya kuka dawo lafiya to ku bari Allah mai gafara ne wanda suka tuba a cikin su Allah zai musu gafara sun su zo musulmi in suka kame
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين wa qatiluhum Allah ce zan nana ta gaya mu kada ku ji tsoron komai ni ne mai halattawa ni ne mai haramtawa wannan wurin ni ne na bashi alhurma watan ni ne na bashi alhurma wannan yanayin ni na bashi alhurma wa qatiluhum ku yaƙe su kurum hatta la takuna fitnatun har ma ya zama dai babu babu wani tsafin da zai saura a makka har kasar makka har jaziratul arab ya zama dai kar a sake ganin addini biyu a kasar makka hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah har yanzu dukkan makka da ƙasar makka ba wani addini sai addinin Allah shi kadai bainin ta hau in ko suka kame suka daina yaƙanku shikenan babu wani shishigi da za ku yi ba za ku taɓa su kenan fala udwana illa ala zalimina ba a ba a shishigi ba a taɓa wanda bai taɓa ba wanda ya zalunci shine ake ramawa wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha fa in aqabtum fa aqibu muslima aw bi in suka tasan muku ne ce ku tasan musu amma in ba su tasan muku ba kar ku taba kowa kar ku taba kowa fala udwana illa ala zalimina
الشهر الحرام بالشهر الحرام والهرمات قصاص فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين الشهر الحرام بالشهر الحرام والهرمات قصاص ومن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدي عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين ubangiji yana gaya wa sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam da mu duka gabaki daya ilamil qiyamati don alqur'ani yana magana da kowa ne har zuwa tashin duniya yace gaskiya ne asharul haram bisharil harami idan suka keta alhurman wata mai alhurma to kuma ku keta watan mai alhurman game da su a sharul haramu bi sharil harami wal hurmatu qisas in aka ce mutunci to kamar yadda wal juruha qisas ce muku wa katabna alayhim ja anna an-nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha qisas to haka wal hurmatu qisas mutunci ma wato yadda aka yi muku ku yi haka in rai ne akan rai in gaɓoɓi ne akan gaɓoɓi in mutunci ne akan mutunci in dukiya ne akan dukiya in wata mai alhurma ne a cikin wata mai alhurma in lokaci mai alhurma ne cikin lokaci mai alhurma in gari mai alhurma ne cikin gari mai alhurma in dai su suka taba ku ku taba su asharul haram bi sharil haram wal hurmatu qisas anan ne wal hurmatu qisas aka ce mutunci daidai da mutunci domin wata rana safiya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta iya abinci ainihin ainihin har ma ita Aisha tana ce ban taba ganin mace mai iya girki irin safiya ba to mai gida yana ɗakin Aisha sai ta abincin nata sai ta aiko da shi daga aikowa da Aisha ta gani sai ta bugi hannu sai ƙuriya ta fashe abinci ya zube maza manzo Allah sai ya tattara ya tattara hada yace yace gharat ummukum kulu gharat ummukum ya har hada ya har hada kwariyar ya har hada abincin a ciki yace ku ci ku ci uwar ku ta yi kishi uwar ku ta yi kishi amma lalle a biya abinci a biya kuma kwariya a biya abinci a biya kwariya yana ce da amin bi da amin ina ina ce ina un ka ina in wada amin kada amin a wata riwaya wata riwaya ko ina un bi ina in wada amin bi da amin to saboda haka ne mara abdullah cikin biya tawili yana cewa duk mutumin da ya ce maka kafiri kai ma yana ta kace masa kai ne kafiri wato wal hurmatu qisas kenan idan ya ce maka shege to ba za ka ce masa shege ba domin in ka faɗa masa haka ka jawo wa kanka kazab in ya ce maka shege kai kuma sai ka ce sai ka ce azzalumi maƙaryaci in kar ka zagi iyayensa in ba iyayenka ya zaga ba kar ka zagi ɗansa in ba ɗanka ya zaga ba kar ka zagi ƙabilarsa in ba ƙabilar ka ya zaga ba in yi maka ƙarya kar kai kar kai masa ƙarya wal hurmatu qisas to haka duk yadda yayi haka za a yi masa wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atu misluha amma aka ce in abin ya taba in ya wuce maganar mutunci da kuɗi ya kai jini to sai hukuma baka da iko kai kai sai dai in kasar ba ta da hukuma baka da iko ka taba don ya sare hannunka baka da iko ka sare hannunsa don ya cire kunnenka ko haƙorinka baka da iko ka cire sai dai hukuma za kai ta wannan balle fa an maka kisan kai wannan sai dai ƙasar da bata da hukuma amma ƙasa da hukuma wajen hukuma za a kai wannan sai dai in wajen dukiya ne wajen dukiya kam idan ya kwace maka dukiya malamai sun ce in ka kai wajen hukuma ba za ka samu dukiyarsa ba dukiyarka ba in ba ka jin tsoro kar a ce maka barawo in ka samu dukiyar sai ka wafta gwargwadon naka idan ya ba ka ba shi ajiya da ka tambaye sai ya musu ce shi baka taɓa ba shi ajiya ba to sai ya manci ashe shi ma ya taɓa baka ajiya ko ko ya ba wani ɗanka ajiya ko ko ya ba wani ƙarinka ajiya to anan in ya hana ce shi bai san maganar ba sannan sai in ya dawo wajenka neman kayansa sai ka ɗauko gurgudun abin da ya saura in akwai wanda ya baka ya fi nasa sai ka ce ni abin da na sani naka shine wannan ka ɗauki bakin naka in koko ya ba ɗanka ajiya ko ko ƙaninka ajiya sai ka ce ɗanka kawo ajiyar wani ɗin da take wajenka in ya tambaye ka ce ka bani ajiyan ajiyan naka ya zo ya tambaye ni sai ka riƙe to a irin wannan suka ce amma duk da haka dai fa in baka tsoron kar a ce maka barawo in kana tsoron idan ka dauki kayan sa a maimakon kayan ka ya je dauko maka yan sanda aka je in ana shirya musulunci kamun ai menene an yanke hannunka to saboda haka sai sai kai kara in kana tsoron kar a ce maka barawo amma in zaka iya fisge dukiyarka ba tare da wani abu ya same ka zaka iya kuma in kashewa ne aka ce yadda duk kisasi ya kama to abu hanifa ce da takobi za a yi imam mali ce da abin da aka kashe dai don an taɓa samu wata yarinya wani bayahudi ya ɗauki dutse ya fasa mata kai aka same ta tsakanin duwatsun guda biyu sai ana ce mata waye miki haka waye miki haka da sauran ranta sai aka faɗo sunan bayahudi sai ta yi haka shine shine shine annabi ce a kamo shi a kwantar da shi kan wani dutse a katon wani dutse a fasa masa kai kamar yadda ya yi to da wannan hujja ne aka ce yadda da abin da ya kashe da shi za a kashe shi amma abu hanifa ce a da takobi dai har ma ta kai ga suka ce to an yi ittifaki in ya kashe mutum da abin da yake na haramun ba za a yi haka misalin akwai wata giya wanda in an sha gram kaza za a mutu to sai ya bashi giyar wannan gram ɗin sai ya mutu tun an zo ramawa ba za a bashi giyar ba shi sai a kashe shi da takobi ko kuma a yayi wa yaron mutane liwaɗi sai ya kashe ta hanyar liwaɗi to shi ba za a iya yin liwaɗin ba sai a kashe da takobi amma shafiya suka ce a'a a sassako itace gwargwadon yadda ya liwaɗin a sa masa a dubura sai ya mutu amma dai sauran mazaunin ce a'a da takobi dai za a kashe shi haka kuma wanda ya kashe da wuta shi ma da takobi za a kashe shi haka yadda duk mutum ya yi haka za a yi masa amma dai wajen wajen hukuma ba mutum ba talakawa a junansu ba don haka haka zai hana zaman lafiya fa in qataluukum faqtuluhum kadhalika jazaa'ul kafirin fa in intahu fala udwana illa 'ala zalimin ash-sharu al-haram bish-shari al-haram wal hurmatu qisas fa man itade alaykum duk wanda ya tasan muku ya wuce iyaka ya tasan muku ya muku ta'adda fa atadu alayhi bi misli ma atadi alaykum ku yi masa ta'adda daidai da yadda ya muku ta'adda fa'ata dole muslimat da yadda wattaqullaha duk abin da aka yi muku in kun zo ramawa ku ji tsoron Allah kar ku mance Allah ya ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah innahu la yuhibbu zalimin in aka yi maka mummunan abu in wanda kake iya ramawa din ne in ka kasa yin hakuri to rama daidai da yadda aka yi maka amma kada ka yadda ka ƙetare yadda aka yi maka in ka haka ka yi zalunci Allah bai son azzalumai in kuma ka yafe Allah yana son masu yafewa waje za a sayyatin sai a tunisu da kenan fa in ta fa inna Allah wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah fa in ta fara udwan ila ala zalimin asharul haramu bisharil harami wal hurumatu qisas faman itada alaykum fa atadu alayhi bi misli ma atadi alaykum واتقوا الله كجزر الله واعلموا كسن أن الله شيء الله مع المتقين هنا تايدا ما تطوران سا كجزر الله kada ku yi abin da Allah ya hana.
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أتكون وانتن وانتر آير akace in kuma ka samu wata hanyar dabara ta hanyar dabara zaka turge dukiyar taka kana iyawa kuma an yarda da daf usailin daf usailin ma'anan daf usailin wani mutum ne yazo ya same ka yace yau zai kashe ka gashi da bindiga ko gashi da takobi da kashe shi zai kashe ka kadan sai Allah ya yarda sai ya kuskure bai kashe ka din ba ko bindiga sai ta fadi ko takobin ya fadi to in ka samu zaka kashe shi ba hukuma in ka samu zaka wannan shi ake kiransa daf'u sa'ilin wa arrahu sa'ila duna nafsi bi annahu talib qatl nafsi shi wannan an halatta wanda yanzu zai kashe ka sai bai samu sa'a ba sai makami ya kwace daga hannunsa kana iya kashe shi wannan sunansa daf'u sa'ilin a musulunci a cikin wannan cewa ka iya yin dabara yadda za ka kwato kayanka kuma abin ya taɓa faruwa mai kama da wannan a misra zamanin da ake zuwa haji babu bankuna kowa guzurinsa yake ɗauka ya tafi da shi har zuwa har dawowa to wani mutumin ƙasar yamma sai ya zo misira zai tafi haji sai ya ba da ajiyarsa wurin wani bawan allah ce wannan guzuri ka ajiye mini sai na je makka na yi haji na dawo ka bani abina yanzu in na tafi da shi kare je ya kare mini in rasa abin komawa gida amma na ɗauki gwargwadon abin da zai kai ni ya dawo da ni misira sai malami ya karɓa ya ajiye masa mutumi da ya je hajji ya dawo da ya zo ya sauka ya nemi kuɗin sai mutum ce a shi bai san ya ba shi wani abuwa ya kaɗa ya rawa ce a ni ba ka taɓa bani wani ajiya ba akwai takarda akwai shaidu ce a banda Allah ba wani shaida ba wani takarda ya to ni dai baka bani ba akai akai kuɗin ko masu yawan gaske ne to da aka buga aka yi rasa yadda za a yi mutum ya rasa yadda zai yi sai ya je wajen alƙali ya gaya masa alƙali ce ba yale shi ba ƙararsa za ka yi ba kar kai kararsa in kai kararsa za mu nemi shaidu baka da shi ba za ka samu kuɗin ka ba ka je ka gaya mini sunansa da adireshinsa da komi nasa ka kawo mini sai ya faɗa wa alƙali sunan mutumin da anguwarsu da adireshinsa duka sai alƙali ya kira mutumin ya kira mutumin ce abin da yasa na kira ka wani mutum ne mai dukiya da yawa ya mutu ya bar yan ƙananan marayu da dukiya mai yawa kuma ana ne wani bawan Allah mai amana wanda zai iya riƙe wannan dukiya mai yawan nan tare da marayun nan sai aka kawo sunanka aka ce kai bawan Allah ne salihi wanda yake za ka iya kiyaye wannan dukiya da yan waɗannan marayu saboda haka muka neme ka in ka amince to sai ka shirya ka zo ka karɓi wannan dukiya tare da shaidu a baka wannan dukiya ka rike musu har lokacin da Allah ya sa girma sai ya faɗi yawan dukiyar da yawan gaske domin sunan ka aka mana aka ce kai mai amana ne shikenan sai mutumin ya koma da ya koma alƙali ya bashi ranar da zai dawo sai shi bawan Allah sai ya koma wajen alƙali alƙali ce ka je ka ce masa ya baka kuɗin ka in ba haka ba za ka yi ƙaransa wajen alƙali wa ne Allahu akbar shikenan sai ya zo ya gaya musu yanzu dai wannan abu na mu banda Allah ba shaida ba takarda ba shaidu amma ai akwai rantsuwa ni zan yi karar ka wajen alkali ba alkali ne a garin nan an faɗa min suna akwai wani alkali wai shi alkali ne to zan kai ka wajen sa tun da ban da shaidu ai zan yi zan yi rantsuwa ko kai kai rantsuwa to shikenan gashi da ranar da aka samu ta yi kusa inda zai karbi dukiya mai yawa din sai ce sun kai yan kuɗin naka guda nawa ne da kake fara ya ce ai ka san su kuɗin kaza ne sai je ya shiga ya ce ga ga tsiyarka tun ka babu wuri shikin da ya sallame shi ranar da alƙali ya sa masa sai ya je alaga ta malam gashi na dawo ka dawo eh madalla madalla kai ko alƙawari ka cika alƙawari wato kamar yadda aka kawo mana sunanka bayan ka tafi aka kawo mana sunan wani aka ce wancan din ya fi amana saboda haka sai muka danka masa kafin ka dawo kuma sai wani abu ya faɗo za a nemi ka tunda an riga an san ka Allahu akbar ta hanyar dabara kenan in aka maka zalunci ka iya ta hanyar dabara sai ka sai ka kwaci ka kwaci haƙin ka ba ramawa ba ka kwaci haƙƙinka ha kuma in ka san a waɗansu mutane akwai wani babban murƙushe masu addini saboda saboda rashin tsayawan nan wa amsiqu min wala tulqu bi aydikum ila tahruka wannan kenan wala tulqu bi aydikum ila tahruka wa amsiqu fi sabilillah kuma ku ba da dukiya saboda Allah kar kuma ka zo bayarwa ka bayar duka kai ka rasa ka jefa kanka cikin rashin guzuri ko rashin abinci misalin kana da abu sai ka ɗauka duk ka bayar sadaka da ka bayar sadaka sai kai ka rasa da kai ka rasa iyalanka suka nema suka rasa to daga baya sai ka ga kai ka jefa kanka cikin halaka kenan waɗansu malamai suka fassara wannan ayar cewa in za ku ba da sadaka ku bayar daidai ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ka bayar daidai yadda ba za ka dawo kai ma ka yi kuka ba ka komo kai ma kana bara ɗazu ɗazun nan kana da shi da yawa sai dai bayin Allah wanda suke da alƙawari tsakanin su da Allah akwai bayin Allah masu alƙawari tsakanin su da Allah sun riga sun san haka akwai sahabi Abu Zarrin al-Ghifari ya ce masoyina annabi sallallahu alaihi ya yi mini wasiya da abu guda uku har in mutu ba zan bar su ba ba zan bar yin azumi a cikin kowane wata azumi uku ba ko ba zan yi bacci ba sai na yi nafila na na gama shafa'i da witiri ko ba zan yi dan kwana da kuɗi ba haka masoyina ya gaya mini to cewa ba zan kwana da kuɗin nan sai ya tada danja a'a ana yin gwamnati ba kuɗi annabi ya ce karka yadda ka kwana da kuɗi sai aka ce ya wa annabi ƙarya annabi ne za ka yi wa ƙarya ka ce ya ce karka yadda kwana da kuɗi ce to ni dai haka ya gaya min kar yadda kwana da kuɗi ko ba zan kwana da kuɗi tun da nake ban taɓa kwana da kuɗi ba yace wataƙila makwabci na zai kwana da yunwa to annabi yana tarbiyyar mutane kowa gurgudun yadda hankalinsa yake in abin ba sabon Allah bane shin in ka kwana da in ka kwana ba kuɗi ka sabi Allah to yace ni haka nake sai abu ya tada hankali sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Abu Zarri kai din nan wani abu wata zai same ka yace ina sai daga Allah abun zai ziyara sai ce eh sai bashi abu ya same tun daga Allah ne to shikenan da manzon Allah ya bar duniya yazo aka yi mubaya'a Abubakar yazo ya gaishe shi da ya gaishe shi Abubakar ya ce wane ne ke salama aka ce Abu Zarri a ce masa ya shigo da ya shigo sai ya gaida sai na abubakar sai na abubakar ya ce to abinda annabi yake cewa zai same ka kada Allah sai ya same ka a zamanin ce amin amin amin da sai na umaru ya kama ya je yi sallama wa yake sallama aka ce abu zarri ne aka ce shigo da ya shigo ga ya gaisuwa sai sai na umaru ya ce abu zarrin abinda annabi ce zai same ka nan kar Allah sai ya same ka a zamanin ce amin amin da sai na usman ya kama ya yi sallama da ya sallama sai aka ce wa yake sallama aka ce Abu Zari ne yace in kun ga dama ku ce masa ya shigo da ya shigo ya gaisa ce kai ne kake cewa kafi Abubakar da Umaru yace wallahi ban tabbata ba kai ne mana ka ce annabi ya ce maka karka kwana da kuɗi abinda bai faɗa Abubakar ba bai faɗa Umaru ba bai faɗa kowa ba kai kace ya faɗa maka yace wallahi haka ya faɗa mini ce karka wa annabi kai ya ce wallahi haka ya faɗa mini to shi kenan tafi wazi kamar garin nan a wanda zai hana a kwana da kuɗi ba ai gwamnati za ta kari ƙasa za ta kari to shi sai aka aika da shi ƙauyuka ya je wa'azi can kar ya zauna ya ɓata gari shi kenan ya je can da ya sauka sai sai na usmanu ya aika wa gwamna na garin ya ce ga bako na ga abin da ya faɗa yana so ya yi wa annabi ƙarya amma a jarraba shi a gani ka aika masa dirhami dubu da safe in rana ta kusan faduwa ko ta faɗi ka aiki yaro ya je ya karɓo kuɗin a ce mistiki ya yi mu ga yadda zai yi shikenan sai aika masa ga sarki ya ce a kawo maka wannan kai bako ne a kawo maka ce na gode ka je ka ce masa na gode shikenan rana ta faɗi sai ya dawo ya ce kai min rai ashe ba wurinka aka aike ni ba an ce in karɓi kuɗin mayar masa ya ce ayya ka je ka ce masa ni alkawari ne tsakanina da Allah ba na kwana da kuɗi haka masoyina annabi Muhammadu ya gaya mini sallallahu alaihi wasallam amma ce to ai za a kashe ni ce ba za a kashe ka ba ka je ka gaya masa gobe Allah zai bani kuɗi ka zo ka karɓa ka mayar masa ka ce ka ce gobe Allah zai bani kuɗi ka zo ka karɓa ka mayar masa shikenan washe gari ya samu kuɗi ko aka mayarwa sai rubuta takarda yadda aka yi duka ya aikawa sai na Usmanu to daga nan sai aka tabbatar da ashe wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shi Abu Zarrin din ya taba zuwa wajen manzon Allah ce ya Rasulullahi kana tura mutane suna zuwa suna wayar da kan mutane a ƙasashen duniya suna zama gwamnoni suna buɗe ƙasa da jihadi ka aike ni man nima ce zauna kai dan uwana irin wannan bai dace da kai ba kai abokin zaman mu ne kai irin namu ne don annabi kan ce Allahumma ahini miskinan Allahumma ahini miskinan wa hashirni fi zumratil masakin ce zauna kai irin namu ne irin namu ne mu zauna tare da kai shi dacewa da kai to haka manzo Allah yake tarbiya mutane wani yakan bar shi kawai kar ya rata da komai sai Allah shi kadai kamar su Abu Zarri din kenan to haka yake wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku ba da sadaka ga baki ɗaya ku zan ba ku da shi ku jefa kanku cikin halaka ko kuma kada ku rike kuɗi ku hana sadaka ku jefa kanku cikin halaka in ka rike kuɗin ka hana sadaka ai ka jefa kanka cikin halaka to duk yadda kai dai ayar za ta fassara wani ya zo ya shawarci wani bawan Allah ce zan tafi haji amma na samu kuɗi dubu goma sha ɗaya sha biyu ne yake isa dubu goma sha biyu nake samu na samu sha ɗaya yaya ka gani in tafi in dogara ko ko in bari sai baɗi ita a ka bari sai baɗi ka bari sai baɗi da ya tafi sai wani mutum ya zo ce kai mun addu'a mal aga ta mana kai mun addu'a zan tafi haji yace guzurin ka nawa ne yace Allah shine guzurina yace fatiha sa kai ai fatiha ai addu'a Allah ya baka sa'adu Allah in ka je kar ka manta da mu kai mana addu'a can da ya tafi sai almajiran malu suka ci arga ta malam wanda ya ce yana da dubu goma sha ɗaya sauransa dubu ɗaya ka hana shi ka ce ya dakata sai baɗi wanda baya da komai ka ce ya tafi in ya je ma yi maka addu'a ya ce kaga wannan wallahi har ya je ya dawo ba abin da ya same shi ya riga ya dogara da Allah amma wannan mai dubu ɗayan nan da ya dogara da in babu ita sai ya sai ya sha wahala to kowa da yadda zuciyarsa take tsakaninsa da Allah a dogara da wa Allah fa tawakkalu in kuntum mu'minin in dai kana da imani sallami komai ka dogara da Allah shi kadai wala tulku bi yadikum ila taharuka wa ahsinu amma ku kyauta ku kyauta din nan ma'anan ana fassara shi wa ahsinu shin wa ahsinu shin maqamul ihsani ne irin na jibrilu cewa ka rabu da komai ka kama Allah shi ake nufi ko kuma a karka bar duk dukiyar taka sadaka matanka da ‘ya'yanka ba kyauta musu ba nan kuma ka kyauta matanka da ‘ya'yanka ka ba su ya zo ya shiga musulunci wa asinu ku kyautawa mutane inna Allah sani Allah yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautawa za ka shiga musulunci ka ce la ilaha illallah ya ka da ya hannunka ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abin da ka faɗa ka ce tun daga zuciyarka kana jin hausa yawwa abin da ka faɗa ka ce tun daga zuciyarka har bakin ka tabbata Allah shi kadai ne shine mai komi shine mai kowa shi yayi mu ka tabbata ko kace ka tabbata tun daga zuciyarka har bakinka Allah shine ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi da wannan addini da muke bauta Allah da shi ka tabbata ko kuma ka ce ka tabbata Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne ruhu ne daga Allah kalma ce daga Allah yadda Allah ya jefa rai a cikin uwar kowa ta aife shi kowane mutum ba shi ke jefa wa matarsa rai in ta ciki ba Allah ne mai jefo rai din yadda Allah yake wannan haka ya jefo rai ma a cikin Maryamu ta aife na Isa alaihi salam kace ka tabbata bawan Allah ne ba dan Allah bane ka tabbata to alhamdulillah ka zama musulmi ne maka murna yau abin da duk ya zama dole akan musulmi ya zama dole akan ka duk abin da musulmi suke sauraro kai ma kana sauraron sa duk musulmin duniya ya yan uwanka ne muna maka murna kuma akwai sallah biyar kullum za a gaya maka yadda za ka yi akwai zakka Allah ya baka dukiya daga yanzu ba za ka sha ruwa ba sai rana ta fadi kai niyya mu karasa wannan azumi da kai kuma Allah ya baka dama ka je kai haji za ka je kai wanka wankan nan da za ka yi in ka yi shi kullum ma in ka kwanta da matarka to dole sai ka yi wannan wanka sannan ka yi sallah kuma ko mafarkin mata kai in wani abu ya fito a jikinka dole sai ka irin wannan wanka ka yi sallah menene sunanka ishaya kana son ka da shi ahmed yau mala ahmed mun yi maka murna mala ahmed ka ji ko wani na abokin ka wanda ya zo da kai ya je to abdullahi sai ka ji ka nuna masa yadda zai ranka eh a ba shi littafi ba ka littafi su zaka akwai waɗansu ma littattafai kai wannan ka soma da shi mune maka murna mala amadu wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin wa ahsinu inna maqamul ihsani ne ma'anansa ka rabu da komai an tabu da Allah ka annaka tarahu ka rabu da komai ka kama Allah shi kadai in ko ma'anansa na islahin hadisin jibrilu kenan ma'anansa na lugan larabci kuwa ka kyauta wa kowa balle iyayenka balle ƴaƴanka balle matanka kada ka bada duk dukiyarka sadaka iyayenka ba su da shi matanka ba su da shi ƴaƴanka ba su ba kyauta musu ba kenan inna allaha yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautawa
وأتموا الحج والعمرة لله فإن سرتم فما استيسر من الهدي ولا تهلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله هادر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب واتموا الهج والأمرة لله فإن أسرتم فما استيسر من الهج ولا تهلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مهله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالأمرة إلى الهج فما استيسر من الهج ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الهج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب an faɗi maganan tauhidi tun daga wa ilahu kumu ilahun wahid la ilaha illahu ar-rahman rahim inna fi khalqis samawati da sauransu an faɗi wa aqimu salata wa atu zakka an faɗi ya ayyuhal ladina bis sabri was salah to an faɗi kuma azumin an riga an yi shi yanzu abin da yake gabanmu na arkanul islami shine hajji to yanzu mun iso maganan hajji shi ma shine Allah yake gaya mana da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da mu duk gabaki da ila bil qiyamati wa timmul hajja wal umrata lillah wa timmul hajja ku cika aikin hajji wal umrata da aikin umra lillahi saboda Allah a nan kamar yadda aka keɓanci sallah da waƙimu salata haka aka keɓanci haji da umra da wa'atimmu domin salatin annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce sallu alaihi tunda aka ce sallu alaihi babu sharadi kenan ko kana da alwala za ka yi salati ko baka da alwala za ka yi salati ko kana ko kana ko ko kana fiskancin fiskanta alƙibla za ka yi salati ko ka fiskanci alƙibla za ka yi salati tunda aka ce sallu alaihi wa sallimu amma sallah da yake tana da sharadi sai kace waqimus salata ku tsayi da sallah saboda akwai sharuɗa kenan akwai alwala akwai wanka in ya kama akwai suturci al'aura akwai fuskantar alqibla akwai rashin magana akwai rashin waiwayawa saboda haka waqimus salata nan ko atimmul hajja ba ce hujju ba a wa atimmul hajja ma'anansa da ka kwance wando ka kwance riga ka ɗaura ɗamara kaya kuma ya fi shi ke nan hajji ya kama ba ka da iko ka ce kai na fasa ba ka da iko dole sai ka ci ba ka da iko ka ce na fasa kana da iko yanzu kai alwala ka ta da kabbara ka karanta fatiha ka so masura ka ce assalamu alaikum ka yanke ta in baka riga kai baka riga kai ruku'u ba amma haji da ka kunce wandon nan ka ɗaura zanin nan ka yafi mayafi kace labbaik allahumma hijja shikenan ko labbaik allahumma umra shikenan ba ka da iko kunce saboda wa atimmu da wa atimmu aka soma ku cika ta wa atimmu alhajj ku cika ta haji wal umrata da umra lillahi a cikin mazhabobi duka guda uku wato umra wajiba ce irin wajabcin sunna amma wajen abu hanifa wajiba ce kan wajabcin haji ita umra saboda yace ai wau ɗaya ke tafi da su wa timmul hajji wal umrata lillah saboda haka ne yadda haji take wajibi akan rayuwa a cikin rayuwa sau ɗaya umra ma wajiba ce cikin rayuwa sai malamai suka ce masa to ai bai zo a cikin hadisin almusi'i salatahu ba wanda aka ce masa a hadisin balarabin ƙauye da ya zo ce ni mai yawan tambaya ne annabi ya ce ka tambaye ni aka yi maganar tauhidi aka yi maganar sallah aka yi maganar zakka aka yi maganar azumi aka yi maganar haji yace shikenan yace shikenan to ai kaga ba ba ambaci umra ba a lokacin to saboda haka dai haji dai kowa ya haji ya kamata ya umra wajabci ne ba na ba na farilla ba wajabcin sunna wa timmul hajja ku cika ta aikin haji wal umrata lillahi saboda Allah fa inuhu sirtum famastaysara min al hadi idan wani abu ya tsare ku ka ɗaura niyan haji har ka ɗaura harami daga zulhulaifa wato madina kenan za ka taho ka yi haji a ko ka zo ka yi umra to sai wani abu ya faru abin da ya faru ko rashin lafiya ne ko ko yaƙi ne a hanya ko ko a'a guzurinka ne gabaki ɗaya aka ɗauke ko ko motar ka ce aka sace tare da guzurin gaba ɗaya ka riga ku ka ɗaura harami to sai ka kunce haramin daga wurin kai hadaya duk inda abin ya faru nan ne za ka kunce haramin kai hadaya baɗi zai ka dawo ka biya fa in sirtum kenan in an tsare ku ko da rashin lafiya ko da yaƙi ko da sata ko da ɓacewan dabban da kake hawa tare da guzurin duk gaba ɗaya kuma ka fi kusa da gida akan zuwa haji to sai ka yanke daga wurin ka koma fa masta ya min alhadi to in wannan ta faru to nan ka ai babu itimami kenan ba dama a cika domin ba a cikawa sai an zo ka'aba an tsare ka ba za ka samu daman zuwa ba ko rashin lafiya ya hana ko yaƙi ya hana ko ko sacewan kayanka ya hana ko kuma wani abu dai wanda zai hana ka zuwa wanda yake ya fi ƙarfinka ba zai yi ka samu maka da wannan halin ba to fa in usirtum famastaysara min alhadi to sai ka samu abin da duk ya sawwaka a cikin abu ukun nan kai daya shine hadaya hadaya mafi sauki shine akuya wanda yake daga shi sai rago daga shi sai saniya daga saniya sai raƙumi ta wajen hadaya ta wajen layya kuma rago shine babba sannan raƙumi sannan saniya sannan a dawo kan tinkiya da taure da akuya amma wajen hadaya akuya ita ce karama sannan a koma wajen tumaki sannan a koma wajen shanu sannan a koma wajen raƙuma fa masta isra min alhadi fa in usirtum fa masta isra min alhadi fa man lam yajid ولا تهلكوا رؤوسكم ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مهله idan ku abin ya same ka kamar yadda ya samu kabum nu ujra wato kabum nu ujra sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kansa ya yi ƙuraje tare da da kwarkwata yanzu Allah salasa ce sai kai aski abin ya zai maka dole to sai ya aski sai ya biya saboda haka Allah ce wala tahliqu ru'usakum hatta yabluga al-hadyu mahilla tun daga wannan lokacin da kuka daura haramin nan ba dama kai gyaran fiska balle fa kai aski ba dama ka yanke farce ba dama ka murza dauda amma za ka yi wanka ba za ka murza daudan jikinka ba za ka yi wanka musamman in wankan janaba ne kam wala taliqu usakum hatta yabluga alhadi mahilla wato sai wannan hadaya ta kai inda take halatta a soke ta ko ko a yanka ta shine makka ko mina wala taliqu usakum hatta yabluga alhadi mahilla faman kana minkum maridan aw bi azan min rasihi to wanda rashin lafiya ya same shine makka ko mina ولا تالقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مهلا فمن كان منكم مريضا او باذى من راسه to wanda rashin lafiya ya same shi fa au bihi azan min ra'sihi ko kuma wani abu na ciwo ya samu kansa dole sai yayi aski to idan wannan abu ya faru fa fidyatun min siyami naw sadaqati naw nusuk a cikin hanyar hanya guda uku an bashi daya saboda rashin lafiyan da ya same shi ya halatta wa kansa abin da bai halatta ba shine yayi aski din fa fidyatun min siyamin to wannan abin da zai yi sai ya azumin kwana uku aw sadaqatin ko ko ciyar da miskinai guda shida kowane miskini a bashi mudu biyu wato sa'i guda uku zai raba gida shida ya ba miskinai guda gida shida kenan mudun fiddakai din nan guda uku za a dauka a raba shi gida biyu biyu wato a raba miskinai guda shida sadakatin kenan au nusukin ko kuma a yanka akuya in mutum ya yi aski a fidesul aza kenan fa fidatun min siyamin au sadaqatin aw nusuk fa idza amintum faman tamatta bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi in kuma kuka amince wato an samu lafiya an samu isa makka din an samu lafiya an samu isa makka din wato hadayar za ta isa wurin da za ta halatta a yanka ta fa za amintu fa mastaysir min idan kun amince kun samu lafiya za ku isa makka to wannan kam to sai a isa makka din wa nausa daga nan musu fa za amintu fa man tamatta bil umrati ila al hajji fa mastaysir min al hadi wato kamar yadda ake da fidiyatul aza idan mutum ya aske kansa ya yi laifi ka ji abin da aka yanka masa wanda zai yi amma in abin akwai dalili ga yadda zai yi ba shi kadai ne ba shi kadai bane akwai hadaya wata ma akwai hadayar tamattu'i akwai hadayan kirani domin haji din iri uku ne haji na farko shine ifradi wato zaka je a cikin wata uku wato wata biyu da kwana tara din nan lokacin ɗawar harami ne duk tun daga ranar ƙaramar sallah har zuwa ranar tara ga watan zulhajji wannan duk lokacin ɗaura harami ne to duk lokacin da ka ɗaura harami sai ka yi niyyan haji shi kaɗai ka je ka zauna da wannan kaya zani na gindinka zani na na, na kafaɗarka ba za ka rufe kanka ba ba za ka yi aski ba ba za ka yi gyaran fiska ba ba za ka yanke farce ba har zuwa ranan takwas ga wata ku fita tare da alhazai ranan tara ga wata ku je ku zauna arfa in rana ta faɗi ku dawo ku har muzdalifa in gari ya waye ku dawo ku jifan agaba sannan ka kwance to wannan shi in ka kwance sannan ka je ka dawaful ifada in ka riga ka gabatar da sa'i shikenan daga dawaful ifada ka gama sai ka dawo ka jira jifa wannan shi na kikin su ifradi wanda yayi wannan babu hadaya a kansa sai dai ya ga dama zai sadaka akwai kuma tamattu'i shi tamattu'i shine wanda aka yi magana sai yanzu faman tamatta bil umrati ila al-hajji famastaysara min al-hadi wanda ya taso daga garin su yaje bayan azumi yaje makka dalilan zai haji to da yaje sai ya dauki umra idan ya daura umran daga kan miƙati zai niyyar umra ba sunan haji ciki kamar yadda wancan in zai yi maganan hajji ba sunan umra ciki to wannan ma yanzu umra kadai zai faɗa babu hajji ciki to in ya ɗauko umran nan ya zo ya ɗawafi ya yi sa'ayi sai ya aski a rannan ko ya yi sosai a rannan sai ya mai da kayansa shi kenan abinda hajji ya haramta duka ya halatta masa zai yi askinsa zai shafa turare zai kwana da iyalinsa kuma zai je ya farauta in yana son farauta haka dai duk abin da ya haramta ga mai harami ya halatta gare shi sai ya jira ranar takwas ga wata ya sake ɗaura niyyar haji to wannan shi ke kiransa mutamatti to wannan akwai hadaya a kansa amma banda wanda da ya je ya yi umran bayan azumi ya yi umran bayan azumi cikin watan karamar sallah ko wata babbar sallah sai ya sake komawa garinsu misali ya sa komawa Najeriya ya sake tasowa to ya sake tasowa wannan babu ba hadaya a kansa domin ya yi tafiya biyu kenan ya yi tafiyan umra daban ya yi tafiyan haji daban in ya zauna ya jira shi ne ake kiransa ya yi tamattu'i kenan wannan akwai hadaya a kansa shi ne fa za amintum faman tamatta bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi to wanda ya wannan tamattu'i to abin da ya saba gare shi duka shi zai yanka na hadaya ha kuma na ukun shine kirani kirani shine kai niyan haji da umra a haɗe duk aikin da kai wa haji ya isa ma umra duk abin da aka hana maka na ihramin nan na ifradi da na umra duka an hana maka har lokacin da ka zo kai jifan akaba ranar babbar sallah da safe shi ne kiransa kirani shi kirani hanyar sa biyu ne kirani na farko shine tun daga lokacin da kace labbaik allahumma hijjatan wa umra ka hada umra da haji kai musu niyya gaba daya ko kuma da ka dauro niyyar umra tun baka yi dawafi ba tun ba ka yi ɗawabi ba sai ka shigar da haji gaba ɗaya ya zama kirani kenan duk ka haɗa su gaba ɗaya sai musu aiki iri ɗaya to nan ma akwai hadaya a kanka domin abin da wancan ya yi shi kai tafiya ɗaya ya yi sai ya samu haji da umra tare to kai ma tafiya ɗaya kai sai kai haji da umra tare amma shi wanda ya ifradi bayan an gama sallah an gama haji da kwana uku an gama jifa an dawo gida ya je ya yi umra to a sabuwar shekaran hajji ne ya yi umra ta saboda haka ba a kama shi ba shi kamar sai sanar hadi kamar lam yajid fa siyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila to kai umrar kana zaman zaka jira hajjin lokacin hajji yayi akwai hadayan akanka ba ka da kuɗin da za ka sai hadayar ko kuma kana da kuɗin an nemi hadayar ba a samu ba ko ku an samu hadayar amma irin ta masu ƙarfi ce irin ta shanu ne ko raƙuma ba awaki da tumaki mamma duk da baka samu ba fa mallam yazid fa siyamu salasati ayyamin fil hajj to wannan abin da zai yi zai yi azumin kwana uku bayan watan zulhajji ya kama waɗansu suka ce sai ya ɗaura harami sannan ya so masu wai suka ce daga watan zulhajjin ya kama yana dama ya azumin kwana uku bayan an gama aikin haji kuma in ya dawo gida sai ya yi bakwai wa sab'atin idza rajatu wato fa siyamu salasati ayyamin fil hajji ya azumin kwana uku a lokacin da yake haji din idan ya koma gida kuma sai ya yi bakwai in ka hada tilka asharatun kamila shine kwana goma kenan wannan shine mafitar wannan mutum wanda bai samu ya yi hadayen tamattu'i din nan ba zalika liman la yakunu ahlu hadhihi almasjid haram ubangiji yace wannan magana duka ina yin magana ne da baki fa wanda suka zo daga wata ƙasa banda mazauna harami na su waɗannan na ɗauke musu banda ku wanda ya je makkan tun cikin azumi ya zauna shi ma ya zama mazauni mazaunin gari sai dai wanda ya je ba sallah wato banda wanda yake mazaunin harami wato mazaunin makka da gefen makka kusa banda kuma wanda ya je tun a cikin azumi ya zauna shi ma ya zama dan gari zalika liman lam yunalu hadhihi almasjid haram wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku bi umurnin Allah duk umurnin da ya bayar ku ji tsoron Allah ku nisanci duk abin da ya hana kada ku yi wa alamu ku san annallahi Allah fa shadidul iqabi mai tsananin ukuba ne in aka saɓe shi Allah ya mana gafara. Ta bismillah mu kace. Mu kace. Zuwa ga shi bayan gaisuwa ta da bayan gaisuwa da fatan alheri na neman a gari ka ga shi a yi mini bayani akan mutanen da suka an ga ake cewa an ga wata a tashi da azumi amma sai suka tashi da azumi to aka saba Allah ni na na tashi da ban tashi da azumi ba shin yaya zan yi zan rama ɗaya ne ko kuwa kafara kama don na tashi da azumi a wanda ya ji wanda bai ji labarin wata ba bai ji labarin wata ba sai ya tashi baya azumi abin da ke wajibin kansa sai ya kame ba zai karya ba to da labari ya haɗa gari ai jiya an faɗa a rediyo an ga wata an tashi da azumi to shi sai ya kame bakinsa ba zai ci komai ba sai bayan sallah ya biya azumi ɗaya ko kuma ta faru bai samu labarin ba a rediyon bai ji bakin mutane ba har ya ci abinci da hantsi to nan ma dai ɗaya zai biya in labari ya sami sai ya kame baki
daga aisha muhammad amin sokoto zuwa ga cikin ɗasunan bauchi gaisuwa mai yawa gare ka Allah shi ƙara maka lafiya da imani da ɗaukaka amin ubangiji Allah ya saka maka da alheri a taimakon addini bayan haka ina son don Allah ka daure ka yi mini bayani akan waɗannan abubuwan kwasu ne na ji a azumin bara ka yi magana akan mutum mai aikata zunubi sai ya tuba to bayan ya tuba kuma sai ya koma yana aikata wannan laifi to ina so in ji bayani akan wannan tuban na fari bayanin yadda yake a bayanin tuba sirna abbakar ya rawaici hadisin ya